أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها فان كل محدثه بدعه وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأهل عقدة من لساني yafqahu qawli bayan haka muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya sake sada mu a wannan majalisi namu mai albarka na karanta littafin Umdatul Ahkam na al-Allama al-Hafiz Abdul Ghani bin Abdul Wahid al-Maqdisi al-Hanbali rahimahullahu ta'ala a wannan rana ta subdu yau muna ashirin da hudu ko muna ashirin da hudu ga watan jumadal akhira dubu daya da dari hudu da arba'in da biyar hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda ya daidai da shidda ga watan daya dubu biyu da ashirin da hudu miladiya muna fata allah ta'ala ya mana muwafaka muna cikin kitabu sala kuma muna cikin babin da ke bayani akan sifa babu sifatu salatin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam kenan babin da ke bayani akan siffar sallan annabi sallallahu alaihi wasallam wannan darasi namu kuma shine darasi na 32 a cikin wannan littafi mai albarka kina cikin wannan babin ta siffar sallan manzo sallallahu alaihi wasallam za mu tashi الحديث الثاني والثمانون حديثي نتمانين دبيو عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أسجد على سبعة أعظم على الجبهة وأشار بيده إلى أنفه واليدين والركبتين وأطراف القدمين أخرجه البخاري في الآذان ومسلم في الصلاة آه وانا حديثي حديث عبد الله بن عباس يدالة تتبت أغريش يكي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي سيرا دا أمنشن الله ستبت أغريش يكي umirtu an asjuda ala sab'ati a'zum an umurce ni in yi sujada akan waɗansu gabbai guda bakwai idan annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama yace umirtu man huwa al-amiru wane ne mai umarnin Allah subhanahu wa ta'ala to haka nan da sahabi zai ce umirna ko umirtu waye umarce shi annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama to haka mun yake tafiya to idan manzo sallallahu alaihi wasallama yace umirtu kenan wanda ya umarce shi shine Allah Allah ta'ala ya umarci manzo sallallahu alaihi wasallama kuma duk abin da aka umarci manzo an umarci al'ummar shi kenan wannan umarni ya game mu gabaki daya kenan bai ce an umarce ni an asjuda in yi sujala sujada ala saba'ati a'azum akan waɗansu ƙasuna guda bakwai gabbai guda bakwai to shine alaihi salatu wassalam sai ya bi su yake zana su ɗaya bayan ɗaya sai ce aljabaha alal jabahati akan goshi wannan shine gaba na farko kenan wanda aka umarci manzo sallallahu alaihi wasallama yayi sujada akan shi mai ruwa yace wa ashara bi yadihi ila alfihi amma annabi sallallahu alaihi wasallama sai yayi nuni da hannun shi zuwa ga hancin shi lafazi yace goshi amma hannun shi ya nuna hanci kinan yace goshi yayi haka yace na daya goshi an fahimta ko na kamar da za mu gani wato kenan da goshi da hanci duka abu ɗaya ne kenan wanda shine gaba na farko ce goshi ɗaya hanci biyu a da goshi da hanci ɗaya walyadaini da hannaye guda biyu tafin hannayenka guda biyu kaga an gama an samu uku ko warrukubataini da gwiwoyi guda biyu na kafa an samu biyar kenan wa atira'a wa aqrafil qadamaini da tsinin yatsotsin kafa guda biyu an samu wato guda bakwai to duk abinda aka ce umarni ne to wannan kalma kaga takan zuwa zuwa game cikin hukumce-hukumce ta gaza mata hukumcin wajibi ne don haka malamai suka yi saɓani akan sujada akan waɗannan gabbai guda bakwai dole-dole ne in za ka yi sallah sai kowanne ya taɓa mahallin shi ya yi yadda aka ce idan aka samu wata gaba bata yi ba akwai matsala an yi saɓani na hurko dai su malaman gabaki dai sun yi ijimai akan cewa addini ne ma'ana shari'a ce yin sujada akan waɗannan gaban guda bakwai mashru'u ne an shar'anta mana addininmu ne shi ya nuna haka kowa ya ijma'i babu saɓani akan haka amma suka yi saɓani akan wanne ne wajibi daga ciki abinda wannan hadisi mai girma yake nunawa hadisi ingantacce cewa wannan sujadan wajibi ne akan waɗannan gabbai guda bakwai gabaki daya kuma wannan shine yafi shahara akan mazhabar Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala ina wata an gane da haka waɗansu daga cikin malamai suke cewa da za ka yi sujada sai ka ɗaga hannunka guda bai taɓa ba kana bin liman har ya taso to wannan sujadar ba ta yi ba tunda wannan sujadar ba ta yi ba raka'ar ma ba ta yi ba da haka suka ce idan kana bin liman aka yi katari ma'ana ba a kan rafkan nuwa ba da gangan ba inda gangan ne kai sallar gaba ɗayanta ta rubuce kawai da gangan ka ƙi to sallar ta ba ce ɗaya daga cikin gabanin yake taɓawa da gangam sallah ta lalace to da za ka yi a kan sahawu yakan iya faruwa za ga mutum lokaci an yi sujadar ana ciki ya ɗago hannun yana sosa wani wuri halli man ya ɗago shi bai kai wannan hannun ba ƙasa ko kuma an je sujada za a je sai a kiraye shi salula tana cikin aljihu da kirkir yana ya haka yana cikin sujada kan ya samu ya shawo kan ya gashe ta an taso to wanda suka ce akan wannan maza ba cewa wannan raka'ar shi ya rasa ta in liman ya kauda ta rinka sawar sallah da liman idan ya salamce sai ka tashi ka kawo raka'a guda kenan wannan kauli na farko kenan wanda kuma sun kafa hujja da wannan hadisi waɗansu daga cikin shashin malamai sun ta akan cewa abinda yake wajibi kawai goshi shine ke wajibi amma sauran gaban suka ce mustahabbi ne wannan shine mazaban Abu Hanifa yana ganin cewa wato hanci yakan isarwa game da goshi a wajen shi kenan da a ce za ka yi mutum da yin sujada hancin shi kaɗai ta ba akwai wahala ko eh amma dai goshi yakan iya tabawa hanci bai taba ba to da goshi zai taba hanci bai taba ba ya iya wadatar ya isar an gane amma dai kauli na farko shi ya yi ƙarfi da za ka yi sujada hancinka bai taba ba to na sujada ba ta yi ba kenan su a wajen hanaf kawai inda ya goshi wannan goshi shine na wajibi amma sauran duka musahabbai ne da wannan wannan magana tana da rauni sosai da haka wannan umarni da aka yi na wajibci babu wani sarifin da ya kautar da shi akan wajibcin shi ina ta gane sai abubuwan da za a fa'idantu da su a cikin wannan hadisi abu na farko wajibcin yin sujada wajibi wajibcin yin sujada akan waɗannan gabbai guda bakwai ga baki ɗayansu kamar da muka faɗa shi ne mazaban imam ahmad kuma ya mana ya ciro wannan ne daga umarnin da wannan hadisin ya nuna cewa umirtu an fahimta ko? na wato kuma game da yin sujada akan waɗannan gaɓai guda bakwai mana wannan yin sujada akan waɗannan gaɓai guda bakwai bayarwa ne game da wajibin da Allah ta'ala ya ɗora ba mutum na yin sujada da girmama Allah subhanahu wa ta'ala a cikin shi kuma akwai nuna ƙasƙantar da kai da nutsuwa a gaban Allah subhanahu wa ta'ala fa'ida ta uku wato hadisin yana nuna cewa hanci yana bin goshi an gane shi hanci shine yake cika sujada idan mutum ya yi sujada ba tare da hanci ya taba ba sujada ba ta yi ba male ƙara mana bayanin wata fa'ida cewa idan mutum ya yi sujada a kan wani abu ka yi sujada a kan wani ha'il wani abin da zai sha makance tsakankaninka da ƙasa ka yi sujada a kan shi kamar da muke sujada a sama waɗannan tafaffukan da muke shunhudawa ko a gida ko a ko a tabarma kaga wannan ai ha'il ne ya sha makance kanka da mi da ƙasa ko yawwa to yin hakan sha'iz ne ya halitta babu laifi sai in abin da kasa ya kasance ya sha kamance kanka da ƙasa ɗayan daga cikin waɗannan gaban guda bakwai na wanda aka ci a yi sujada da su da kama a ce mutum zai sujada sai ya haka sai ya ɗora sai ya sujada ai mutum ya kan yi haka nan ka ɗora su sai ka yi sujada to idan kai haka sal sujada ba ta yi ba baya halitta amma inda waninsu ne babu lahi wato mutum ya yi haka nan shi ma malin ya yi bayanin cewa wato haramun ne ga mutum ko kuma bai dace ba baya halitta an ƙi ka yi sujada kuma ka sanya wani abu daga cikin misali ko rigarka haka ka sa gari sai ka shunguɗa ta ka zo yin sujada ya kai haka sai ka sujada a kanta wannan ma ce baya halitta sai in akwai wani dalili na rana ko akwai waɗansu ƙarangiya a wajen ko akwai wato tsakuwa ko wani abin da zai cutar da kai amma ba haka ba baya halitta ka yi amfani da wani abu na jikinka sai ka shunhuda shi sai ka sujada a kan shi amma inda wani abu waje ne kai ka zo ka shunhuda shi haka ko rawanin ka kafin da ka shunhuda duka wani babu da yi ka da tafi duka ɗaya ne yawa eh akwai wani wani da sauransu ba to irin irin wannan inda akwai cutarwa kenan babu laifi mutum ya yi wannan eh to su me dalilin su kone ya yi ba ba su yi ba ba yi su jira ba sai dai kuma dan musu sulhu haka kenan sai a ce a ba hukuncin juzi'i akan hukuncin duka tun da tsinin sun taba haka kenan haka ne suke ko eh su dan dosana to kaga dai su wannan ba ma yi ba ma yi gaugawan ba mu ce sallah ba ce ba saboda wannan kin yana da girma sosai eh amma dai akwai kuskure a ciki tunda ai siffar da manzo sallallahu alaihi wasallam ma yake aje hannu ai ba haka bane ya zaka zo ka gama da da guyoyinka haka ka dan dosana ka dan dosana to bi kake ni kai abin da ake so ka zo ka ka saki jikinka ga baki daya na san dai wannan zai ko bai so ta yin hannun ke taba kura ko abin da kama da haka to al'amarin sallah ai ba haka bane ina ta gani da haka dai shi dai a makaruhi ne a magana dai yanzu wanda za mu faɗa ba ma lalata sallah ba daga daji an fahimta ko kenan dai wannan abin da ya yi ya yi kuskure da aka aga mai yin shi a ce wannan mana kana yin saɓanin yadda na zuwa salama ake sallar shi kenan baya halitta na to na tambaya ke ta yake wa kenan mutum ya yi sujada a ƙasa ya yi falala sama da a yi shi akan wani abu wanda zai sha makanci kanka da ƙasa ta wannan sai an yi tafsiri idan mutum ya shunguda ne saboda yana jin kamar wani ɗan ɗauka shi lamarin sallah ai lamari ne na ƙasƙantar da kai ka nuna kai ba kowa ba ne to nan ya yi bayyana ma ka yi sallah a ƙasa kai kai duka ga baki ɗayanka ka bar ma'ana ka ka yi mi za mu ce mana ka nuna kanka baka kaskantar da kanka to wannan ma'ana ta yi hutowa a yi a ƙasa ko ba ka ba to in a ce da kasa tafin don ka nuna ɗan wani dai wani wannan ne to kai a ƙasa ne amma in ba don wannan ma'ana ba ce kawai an shin huɗa ne kai da kai a ƙasa da kankai a ƙasa duk ɗaya ne yadda ka samu wurin ne kai sallar to a wannan wurin ba mu iya cewa ga wanda ya wuri wallahu ta'ala ala wa ala na'am amma dai in a ce mutum akwai wani kyama a ciki da wani nuna shi ma ya zo ya tsaya yana shi wani wani ne haka da sauransu to a nan ne matsala za ta zo an fahimta yawa kina ita sallar dama manuwarta duka bawa ya nuna shi bawan Allah ne e shi ba kowa bane ka ka saki kanka kai ba kowa bane to nan kin kai shi a kasan ya ma'anar tafi mutuwa na kenan dai wannan hadisi shine irin a fa'idodi wanda suke ɗauke da mara wannan su ne kenan gaɓe guda uku ne sujada wajibi ne dole ne za ka yi sujada kenan ka tabbatar ka yi ka musu su ka yi su ina ta gani in kaga wani yana irin da ba sabanin haka ma sai ka mishi mi nasiha da za ga wani yana sallan sai ya ɗauko kafa ɗaya zuwa saman ɗaya wani yara ne suna sun cika yin haka to amma ya dai ban sani ma akwai masu yi in kaga wani yana yi to hidin ɗan ƙauri da wanda yake su karatun addini ya musu nisa to ga mutum ya dauki kafa daya dora sama daya wani kuma ya dage wasu gaba ɗaya biyu ma suke dage suka sai a haka eh to duka dai mutum ya kamata gaskiya a je a karanci sunnan sallan manzo sallallahu alaihi wasallam dan ayi yadda yake yi domin yayi umarnin cewa mai sallah kamar yadda muka ga yana sallah sallallahu alaihi wasallam al-hadithu thaminu wa thamanun الحديث الثالث والثمانون حديثي نا تمانين دقوق عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم ثم يكبر حين يركع ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركوع ثم يقول وهو قائم ربنا ولك الحمد ثم يكبر حين يحوي ثم يكبر حين يرفع رأسه ثم يكبر حين يسجد ثم يكبر حين يرفع رأسه ثم يفعل ذلك في صلاته كلها حتى يقضيها ويكبر حين يقوم من الثنتين بعد السجود wannan hadisin akhrajahu al-bukhari wa muslim ma'ana dukan su sun fitar da wannan hadisi hadisi abu abu huraira idala tabbata a gare shi yake cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama annabi sallallahu alaihi wa sallama ya kasance idza qama ila salati idan ya tashi zuwa ga yin sallah yukabbiru hina yaqumu yakan yin kabbara la- yayin da yake tashi ya miƙe mana lokacin da yake tsaye yana wata kabbara ce takbiratul ihram na thumma yukabbiru hina yarka'u sa'annan sai yayi kabbara yayin da zai yi ruku kina ya kammala karatun fatiha da na sura thumma yaqulu kina ya kam- ya kammala ruku'i ko sa'annan sai ya ce sami Allahu liman hamida yayin da kenan hina yarfa usulbahu min ar-ruku'i wannan yayin da yake taso yake dago da wato tsatsan shi garin kashin gurin bayan shi daga ruku'i an gane kenan lokacin da zai dago garin bayan shi daga ruku'i a lokacin ne yake cewa sami Allahu liman hamida an gane ko yawa thumma yaqulu wa huwa qa'imun sanan sai ya ce yayin da yake tsaye kenan ya taso da gurku yana tsaye cak sai ya ce rabbana wa lakal hamd thumma yukabbiru hina yahwi sanan sai ya kabbara lokacin da zai fadi ije zuwa ga sujada thumma yukabbiru hina yarfa'u ra'sahu sanan sai ya kabbara yayin da zai dago kanshi ma'ana zai dago kanshi daga sujada summa yukabbiru hina yasjudu sanan sai ya koma yin kabbara yanda zai yi sujada sujada ta biyu kenan summa yukabbiru hina yarfa'u ra'sahu sanan ya yi kabbara yayin da zai dago kanshi mana daga sujada ta biyu sai ya ce summa yaf'alu dhalika fi salatihi kulliha sanan ya- kaga wani ayar ka ɗaya ce baka sai ya ce to haka yake yi a cikin sallar shi baki ɗaya hatta ya ƙudiyaha har ya kammala ta wa yukabbiru annabi sallallahu alaihi wasallam yana yin kabbara hina yaqumu min as-sintaini yana yin kabbara lokacin da zai tashi daga rak'o'i guda biyu ba'da al-julusi bayan ya zauna zaunin wace zaman wace tahiyya kenan tahiyya ta farko kenan kenan idan ya kasance sallar wanda ake mata iya biyu sama da ɗaya ne na'am alhadisu rabi'u wasamanun hadisi na arba'in mana tama- eh, tamanin da hudu kenan hadisi na tamanin da hudu an mutarrifi bin abdullahi bin shikhir قال صليت أنا وعمران بن حسين خلف علي بن أبي طالب فكان إذا سجد كبر وإذا رفع رأسه كبر وإذا نهض من الركعتين كبر فلما قضى الصلاة أخذ بيدي إمران بن حسين فقال قد ذكرني هذا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم أو قال صلى بنا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم أخرجه البخاري ومسلم آه حديثي نا 84 daga muqarrif dan abdullahi dan shikhir yake cewa sallaitu ana wa imran bin husayn abdullahi bin shikhir yake cewa nayi sallah da ni da imran bin husayn kenan mu waɗannan guda biyu mun yi sallah khalfa ali bin abi talib a bayan ali bin abi talib khalifa na hudu kenan sirkin manzo sallallahu alaihi wa sallam ku zai gaishe kuma fa kana idza sajada kabbara ali ya kasance idan zai yi sujada yake cewa yana cewa Allahu akbar wa idza rafa'a ra'sahu kabbara idan ya ɗago kanshi yana cewa Allahu akbar wa idza na'ada min ar-rak'atayn idan ya taso daga rakoyi guda biyu kabbar sai ya kabbara falamma qada salata lokacin da aliyu ya kammala sallah akhadha biyadi imran bin husayn kenan ji abdullah bin shikhir kenan sai imran dan husayn sai ya rike hannuna in ji abdullahi faƙala sai imran bin hussein ya ce qadi zakkarani hadha salata muhammadin sallallahu alaihi wasallam yace hakika wannan limamin da ya mana sallawa kenan ali bin abi talib yace wannan sallah da yayi wallahi ta tuna mini sallan annabi sallallahu alaihi wasallama saboda me kamancecce ne yan cai yanda yake yin sallah har sai da sai tuna sallah annabi sallallahu alaihi wasallama aw qala ko yace salla bina salata muhammadin sallallahu alaihi wasallama ai wannan limami na namu ali bin abi talib wannan sallar da ya mana irin sallar annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi sallama ce to wannan hadisai guda biyu masu girma suna yi mana bayani akan wata sha'ira wata alama babba wani aiki babba daga cikin ayyukan sallah wanda wannan aiki abin da yake nunawa shine tabbatarwa Allah alkibari yahu tabbatarwa Allah girma ta yadda kaga za a buɗe sallar nan Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu ita ko wannan kalmar ce ake ta maimaitawa a kowace raka'a daya ina ga mutum zai yi kabbara kusan su goma sha daya na raka'a biyu ce su ashirin da biyu a sallolin da za ka yi na wuni na farilla kusan kabbara wajen ko arba'in da nawa ne kwanon da hudu ne ko ko kuma gumi ya tara su dai suna da yawa shi da ce in ka hada salloli na farilla da arrawati kabbar da za ka yi a wuni kawai za ka kusan 300 da wani abu kaga wanda ke nuna maka wato sallah dama mana wacce girmama gaba kiɗinta girmama Allah ce don haka daga cikin abin da ya yi bayyana a cikinta a zahiri a hili wanda ake ji wannan kalmomin na kabbaro ne kina ka hada salon da zaka yi na farilla nafila limami mana kai ladan zai ce zai kira sallah ka bi shi yayi iqama ka bi shi ai duk waɗannan kalmomin ne a ciki to an hada su ne suke kai wajen 300 da wani abu wanda zaka fadi a wuni kawai in kuma kana sauran azkar masu irin waɗannan to Allah kawai kadan ya san dan mutum musulmi wanda yake kiyaye azkar ba san ba kabbara nawa yake a wuni Allah kawai ya san yawan su to wannan hadisai guda biyu duka suna ɗauke da wannan sha'ira babba ta kabbara kuma can don suka sun wuce wato baya halitta mutum ya baddala shi da wani daga Allahu akbar amma bai bada ma'anar shi akwai Allahu a'azam ko Allahu ajal Allah shine mafi girma Allah shine mafi girma duka wannan Allahu ajal Allah shine mafi girma Allahu a'ala Allah shine mafi daukaka to dubaya duk in kai wa amfani da kalmar da ka tsallake Allahu akbar to ka zo da sabuwa sallaka ma ta kan iya bacewa bal ma in wajen kabar da harama baka ce Allahu akbar ba ta lalace ana fahimta kina akwai sirri a cikin wannan fadar kalmar a cikin wannan ibada wato mai girma a malamai sun yi sabani na'am na'am eh to shi dai ya kamata a karanci abin su kanka yin ayi shi to a takaice dai wato malamai sun yi ijma'i akan wajibcin takbiratul ihram saboda nassin da ya zo a kanta hadisin al-musi'u salasahu saboda waɗansu sun ɗauki sallar almusi'u salatu suka ce abinda aka ambata a ciki su ne kawai na farilla wanda ba su zo ba mustahabbai ne ana fahimta to ne suka ce a cikin shi an yi zancen kabbarar harama amma a sauran ba a yi zancen kabbarar harama suka ce to don haka kabbarar harama ita ce wajibi saboda nassin da ya zo a cikin hadisu musiyu salatahu da haka sai ka kai sabani akan sauran kabbarori su mai hukuncinsu to mafi yawan malaman fikihu sun tafi akan rashin wajibcinsu an gane ba wajibi ba ne domin su suna ganin cewa wajibi a wajensu na daga cikin ayyukan sallah shine wanda aka ambata a cikin wancan hadisin da muka isharar zuwa gare shi amma ba ambata a can ba to baya ciki to waɗannan kaburin su gowa ambace su ba a can kamar yadda ibn hajar yake faɗa a cikin fatahul bari yake cewa al jumhuru ala nadabiyyati ma ada takbiratul ihram jumhurun malamai sun tayi akan wato mustahabbi ne ka ce Allahu akbar Allahu akbar a dukkan wuraren salloli banda kabarar harama ita kadai ce wajibi saurarrakin kuma mustahabbi ne amma imam Ahmad da Dawud al-Zahiri sun taya akan wajibcin yin kabbara ko kuma kabbarar duk lokacin da mutum zai tashi daga wata gabar sallah zuwa wata gaba daga tsayuwa zuwa ruku'i ruku'i dagowa tsayuwa daga tsayuwa zuwa sujada duka waɗannan kaga intika daga wani yanayi ne zuwa wani yanayi to sun ta kan cewa wajibi ne sun kafa hujja da hadisan su da suke nuna cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya dawama akan haka domin ai kun ai can kuka lura hadisan me aka ce ai kana ya kasance ita wannan kalmar kana tana nuna kenan ba wata haka yake yi haka yake yi kullum suka ce to tun da kullum haka yake yi aikin da wani sallallahu alaihi yake yin shi kullum to wannan ya nuna cewa tun da kullum yake ya nuna cewa wannan wajibi ne kuma suka ce to tun da yana yi kullum kuma yace mana sallu kama ra'aytumuni usalli to ya nuna yin shi wato wajibi ne haka nan sun kafa hujja da hadisin da Abu Dawud ya rawaice shi daga Aliyu bin Yahya bin Khallad shi kuma daga amin shi daga Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa la tatimmu salata salata la tutimmu salata li ahadikum ko kuma la tutimmu salata li ahadin minan nasi sallan ɗaya daga cikin mutane ba ta cika hatta ya tawadda har sai ya arwala to fa zakarar hadis ana ya ambaci hadisin wa fihi a cikin hadisin at-takbiratu wa nassa fiha ya ambaci takabbarori kuma ya nassanta a kansu sai ce la ta timu sala ba ta cika sai da waɗannan abubuwa kenan wanda ya bar su to ya yi mi ya gurgunta sallan shi kuma wato sun ba da amsa game da faɗan jullin malamai wanda suka ce ta farko ce kaɗai wajibi sauran mustahabobi ne da bisa kafa hujja hadisin almusi'u salatan ko suka ce a ciki ba a ambata ba to shine suka ba su amsa cewa shatta hadisin na almusi'u salatan wato idan ka biyo akwai ruwaya ta abi dawud da imamu tirmizi da nasa'i a cikin ruwayoyinsu an ambaci summa ya ƙulu Allahu akbar summa yarka'u ya ce Allahu akbar sana yi ruku'i a ta ma ambaci yin waɗannan kabarorin wa zakara baƙiyar takabirin ma'ana aka ambaci sauran kabarori da aka dai waɗannan yin waɗannan kabarorin ma takbiratul ihram in baka yi ta ba babu sallah kenan dole he da ita sauran su ma gaskiya suna da ƙarfin hujja tunan sallallahu alaihi bai taɓa barin su ba kullum yin su yake da aka baya halitta wato mutum ya bar su kawai zan za ka tashi daga sallah zan na yi ruku'i kawai sai ta so kawai gum ai akwai kyau kyau ma akwai rona kawai zan ina ruku'i kawai sai tashi in yi haka kawai in je yanzu je na yi sujada kawai ina daga kawai dirim kawai ta so haka in kuma in koma ai ai ai abin sai dai ma'ana ba a ce masallar ta lalace ga baki da amma dai gaskiya mutum ya bar abu babba ta bar babban abu da haka wanda suka ce akan wajibci gaskiya kaulinsu da kuma hujjojinsu sun fi ƙarfi ina wata gane da haka kenan da yadda dai muke yin nan haka nan ne kayan rukui allahu akbar allahu akbar sami allahu liman hamida haka za a yi ta yi abinda za a fa'idanta a cikin waɗannan hadisai guda biyu waɗanda suka gabata na farko shar'anta yin kabbaral ihram kenan mashru'iyyat takbiratul ihram shar'anta mana dole ne yi addini ne mashru'u ne addini ya dora wani cewa mai kabbaral harama kuma wannan kabbaral haraman tana kasancewa ne a tsaye haka hadisi ya nuna ko kenan a tsaye za ka kabbaral harama fa'ida ta biyu a cikin wannan hadisin yin shar'ancin yin kabbara idan mutum zai zo rukuni kuma wannan yin kabbaran ya kasance yayin da mutum yake yin aikin kenan daga tsayuwa zuwa rukuni ana fahimta domin ya yi magana kalmar hina kiran ka kare ka ce ghairul maghdubi ka kare kuma minal jinnati wan nas misali ka kare karatun sura ka ga zaka je rukuyi ko to an kai kabara ka ce Allahu akbar kenan sai ka tafi kenan hadisin yana nuna shar'ancin yin kabbara in za a rukuyi kuma Allah yana nuna cewa idan za a yi kabbaran kuma za a yi shi ne tare da yin aikin na zuwa ne na zuwa rukuyi fa'ida ta uku wato faɗar sami Allahu liman hamida wannan mashru'i ne an shar'anta shi ga limami kuma da mai yin sallah shi ɗaya shi ma dai yana kasancewa ne halin ɗagowa daga rukuri tun ya ce hina ya rufawo kina za ka ce sami Allahu liman hamida kina kana ɗagowa kana faɗa fa'ida ta hudu cewa rabbana lakal hamdu ko wa lakal hamd kaga wannan ga kowa ne liman mamu da mai yin sallah shi kadai amma wannan za a yi shi ne a yaushe lokacin da mutum yake tsaye an fahimta kenan idan liman ya dago ya ce sami allahu liman hamida in kana cikin waɗanda suka raba aikin suka ce a wajen wannan gaban idza qala al imamu sami Allahu liman hamida qulu rabbana wa lakal hamdu wannan zaka suka raba ko ga abinda liman zai faɗa ga abinda mamu zai faɗa to kana cikin wanda suke da fahimta cewa mamu bai cewa sami Allahu liman hamida rabbana wa lakal hamdu zai faɗa to yaushe zai faɗe shi sai ya taso ya tsaya cak an fahimta kama akwai abinda suke nunawa wato wannan ba raba aiki ne kowanne yana ta sami Allahu liman hamdu ko yana ta rabbana wa lakal hamdu da limami da mamu kamar da Imam Al-Albani ya tabbatar a cikin sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama to dan haka dai wato cewa rabbana wa lakal hamdu wannan ga kowa ne liman in yace sami Allahu liman hamida in ya tsaya cak sai ya ce rabbana wa lakal hamdu mai bin liman shi ma in ya tsaya can zai ce rabbana wa lakal hamd kai ba mai sallah kai da zaka ce sami Allahu liman hamida in ka tsaya can kai ka ce mi rabbana wa lakal hamd fa'ida ta biyar a cikin wannan hadisin nutsuwa bayan daukowa daga rukuni nutsuwa saboda alal aqalla in a ce da ka dago daga rukuni zaka ce rabbana wa lakal hamd kaga an samu ikma ainina ko bancin zikirin ma da ake yi a wurin rabbana wa lakal hamdu hamdan kaseeran tayyiban mubarakan fi wannan karshe mana abinda zaka yi kenan to zaka yi mil samawati wa mil al ard wa mil ma bainahuma ahqqu ma qala al abd wa kulluna lakal abd اللهم لا مانع لما اعطيت ولا مؤذي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد duka wannan ayi sai a tsaye an dago daga rukuyi kayan aje sujada rai akwai tsayuwa da yawa na to za a kwatanta daga mutumin da bai ma dago gaba ɗaya ba a ga mutumin da ya dago ya dan meke kaɗan ya koma ya bar wa farilla ɗaya ya bar farilla saboda shi ka taso ka tsaya cakkin shi wannan kin wajibi ne da baka yi ba ka lalata sallah a wani haifar ɗan kaɗewa wala hasa mari wasu suna aka nan da natija a yan tsoho ne Allah sai shekarun ya koma arzul umur ya tankure ai ba dora la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha shi wani ai me yake na shi takalli ya tsaya haka saboda shekarun su jima tawa mutum da ƙarfin shi fa garjejin ƙato kawai sai ga ya irin wannan to ya lalata sallar shi wannan idan bai sani ba to akan iya mishi uzuri kuma ashe bai yi sakaki ba wajen karantar abu amma ce ka sani kawai haka kawai ka kama kana sallah kamar yadda aka gada kamar da suke faɗa kamar aikin nasa kamar yadda daga mutane suna yi rika yi to wani akwai matsala to ita sallar nawa ana bibiyanta in ana tankaɗe da rere sai gaman sallar kaɗan ne ko ba ka wani wallahi duk rusha suke zai ga gasa abubuwa da yawa na wajibi a sallar amma ba a yi sai ka rasa mimike a rayuwa ko mun iya amma ban da sallah kaga mutum yana ta bayani malam amma bai iya sallah ba shekarar shi arba'in talatin ashirin da biyar ba ka iya sallah ba amma ga kauɗin jaraba da iya bayani na mara fa'ida wallahi tallahi da za a zo wani babu haka yana ta iya gudunta da wasu bayanai kuma bai iya sallah ba kuma shi musulmi ne kuma shekarar shi ashirin talatin Allah ya datar da mu da haka dai wajibi ne kaga wannan sallar kamar da jama'a ya faɗa buɗe wannan babu ita ce gaskiya mafi girman ibadu na aiki duk wani ibada ka sani da na aiki da ake yi to sallah ita ce gaban su to in ita kin ba kimtsa ba ka daidaita ta to wacce ce za a za a daidaita kaga abin sai sai sai sai addu'a ne abin sai addu'a Allah ka san lamarin na'am a fa'ida ta shidda yin kabbara yayin da mutum zai faɗi ya je sujada daga tsayuwa zuwa ga sujada ai kana tsaye ne kai ka da ka ce rabbana wa lakal hamdu in kai zikirin mu kai ma dai kana kana tsaye chak to yanzu mi za ina zaka sujada ko to in zaka sujada zaka yi kabbara lokacin da kake zuwa hina lokacin da kake zuwa an fahimta daga tsayuwa zuwa ga sujada fa'ida ta bakwai yin kabbara yayin da mutum yake dagowa daga sujada zuwa ga zama wanda ke tsakanin sujada guda ne shi ma za a yi mi za a yi kabbara fa'ida ta takwas cewa wato mutum ya aikata waɗannan abubuwan ga baki ɗaya banda takabiratul ihram a cikin dukkan rakowi ai wannan ɗaya ne aka baka samfari ne dai aka baka ko to yadda kaga wannan haka za ka yi ta a cikin dukkan kowace raka'a da ta biyu da ta uku da ta hudu mai raka'a hudu ce takbiratul ihram kadai ce ba a sake ba ba ba a sake ta a kowace tsayuwa ita in aka yi na farko an kare an gane ko domin taso wanda za ka yi daga raka'a na biyu zuwa daga na farko zuwa na biyu ai ba takbiratul ihram bane kai kabbara ne kai na intikali daga zama zuwa tsayuwa to ban kada ko zaka sake kawo ai ta wannan ba yin ta kenan duk abin da mutum ya aikata to zai aikata su na kabbarori a cikin dukkan rakawai banda takbiratul ihram ita akai ta farko ba sakewa fa'ida ta tara wato yin kabbara yayin tsayuwa hadisin yana nuna yin kabbara yayin da mutum zai tashi daga tahiya na harko zuwa ga tsayuwa a sallah wadda take da tahiya sama da daya kamar azahar la'asar da magarba da isha kai wannan ana yin nawa tahiya sama da daya kenan biyu za a yi kenan haka yanzu aka tashi daga tafiya tahiya ta harko to nan ma ana yin kabbara yayin da za ka tashi ka miƙe za ka ci allahu akbar a lokacin fa'ida ta goma ya ce kalmar hina abinda za a fahimta daga wannan lafazin na hina cewa wannan kabbarar ana hada shi ne da yin wannan aiki ana ganiya? na kenan kadda ya gabace shi kuma kadda ya jinkirce shi shi da wani hadisa kake nuna idan aka ce hina lokacin kenan ina tsaye in zan je sai Allahu akbar tare kenan kenan kada ya gabace shi kaka ce Allahu akbar ka tafi kuma kaka he kaji ka ce Allahu akbar a malaka cewa wannan kuma shine wanda wannan hadisi yake shar'antawa ibnu daqiq al-eid yake cewa wa huwa alladhi istamarra alayhi amalun nas wa a'immatu fuqaha'ul amsari wannan abin da hadisi wani ke nuna shine wanda aikin mutane ma'ana ya gudana tun daga magabata har ya zuwa mutanen yanzu kuma a kan shi manya-manyan malamai na garuruwan musulunci ma'ana a kan shi suke kina ana yin kabbarar kuma ana ne ana yin aikin tare a fa'ida ta goma sha ɗaya ma da ya ce akwai wani malamin da kiran shi nasiruddin bin al-munir yake cewa jaddada kabbara daga kowace raka'a jaddada kabbara a cikin kowace raka'a a cikin kowane motsi yace wannan kamar kambacin kamar ƙara jaddada tajdidin niyya ne a cikin sallar mutum tare cewa ita sallar ana buɗe ta ne da wannan ko to kamar kana jaddada wannan a buɗe ma'ana wannan niyyata kamar kana ƙara jirarta ne fa'ida ta ƙarshe a cikin wannan hadisi ko kuma a cikin wani shashe daga cikin ruwayoyin wannan hadisi na cewa na sallallahu salama yana cewa rabbana lakal hamd an gane a wasu ruwayoyin kuma rabbana wa lakal hamd kenan rabbana lakal hamdu rabbana wa lakal hamd kenan bi isbatil wawi wani wuri a tabbatar da wawu wani lokaci a yi a hudda shi rabbana lakal hamdu rabbana wa lakal hamdu kuma wanda ya zo da wawun shine mafi yawan ruwayoyin kuma shine ya fi domin kiran shine ya fi mutum ya faɗa in za ka faɗa ka faɗa da wawun kin suna cewa da annal wawa ta bi ma'ana za'ilin maksud domin ta wannan wawun kin tana ƙara ma'ana da mutumin da ya ce rabbana lakal hamdu da wanda ya ce rabbana wa lakal hamdu wanda ya ce wa lakal hamdu ya yi shi falala da lada saboda shi ya zo da wani ƙari da wani can bai zo da shi ba haka malamu suka faɗa an gane ko kenan wani ne kamata mutum ya faɗa sai ce rabbana ke ka ce sami allahu liman hamida sai ka ce rabbana wa lakal hamdu saboda kai me ka ƙara wannan samun wannan falala an bayyana na'am sai alhadisul khamisu wa talasun lokacin namu da sauraro na'am a hadisi na 85 anil bara bin adib radiyallahu anhuma qala رمقت الصلاة مع محمد صلى الله عليه وسلم فوجدت قيامه فوجدت قيامه فركع فركع فركعته فاعتداله بعد ركوعه نعم فسجدته فجلسته بين السجدتين فسجدته فجلسته ما بين التسليم والانصراف قريبا من السواء وفي رواية البخاري ما خلا القيامة والقعود قريبا من السواء نعم وانا حديث أخرجه البخاري في الفتح ومسلم حديث براء دان عازب يدالا تبتا أغريشي كتوا رمقت الصلاة مع محمد صلى الله عليه وسلم معناه na sato ko na kalla kuma na jewa ganina game da sallar annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallama ya ce kamar na zira ido na kalla da gaske sai ce fawajattu qiyamahu sai na samu tsayuwan annabi sallallahu alaihi wa sallama farak'atahu da kuma wato ruku'in shi fa'tidalahu da daidaituwan shi bayan ya dago daga ruku'i kenan ba da ruku'i bayan ruku'in shi fa sajdatahu da sujadar shi fa jilsatahu baina sajadatayn da zaman shi tsakankanin sujada guda biyu fa sajadatahu kuma da hallau sujadar shi fa jilsatahu ma baina taslimi wal insiraf da kuma zaman shi wanda yake tsakankanin sallama da ya tashi daga fita daga sallah ya tashi daga wurin qariban min sawa yace wannan gabaki da ya tsaya na lissafa sai da kamar suna kamar suna daidai da daidai ana bin da a ruwayar bukhari yace ma khalal qiyama wal qu'uda banda tsayuwa da zama su waɗannan sun dan kere sauran amma sauran min sawa kenan su waɗannan suran suke daidai da daidai amma sauran su ma suna daidai da daidai kenan ayyukan sallah ga baki ɗayansu ruku'i ne kaza ne kaza ne banda tsayuwa da mi da zama sauran ga baki ɗan sallallahu alaihi yana kusan daidaita su a wani hadisi na albara a bara dan azumi da tabbata gare shi a wannan yana siffanta mana siffar sallan annabi sallallahu alaihi wasallam sai yake ambata mana cewa ita wannan sallan mana mutaqariba ce tana kusa da juna tana daidai da juna tsayi wanda yake yi na karatu da zaman shi dan tahiya waɗannan suna kusa da kusa hakanan ruku'in shi dagowa daga ruku'i sujada su ma suna kusa da kusa kenan suka ce wannan hadisin yana dauke da fa'idodi a sallallahu salama wato sallar ana yana daidaita ta kamar idan tsayuwa in ta dauki wani gurgudu to ruku'in ma misali in tsayuwa ta yi tsayi to ruku'in ma sai ya yi dan tsayi sujada ma ya yi dan tsayi zaman ma ya yi ɗan tsayi ina ta gani kina ana samun tanasu ba zai yi ba tsayuwa mai tsawo kuma rukunin ne zama ɗan gajere kawai baya haka ana fahimta kenan idan ya yi ruku'i to misali idan zai ɗauki kamar da talatin rabin minti guda to in ya ɗago daga ruku'i shi ma zai ɗauki kamar wannan adadin in ya sujada shi ma kusan kama haka ne zama da zai tsakanin sujada shi ma kama haka ne ina ta gane to kenan sallah ba a so kaman wani wuri ya rinjaye wani wuri ruku'i ka ja in ka dago daga ruku'i kuma dan iris to ba a san haka ana fahimta ko kenan abu ne wanda yake tsare ne sallah na a tsare take jama'a a tsare take bayar mutum daga damar zai rika yin ta kuma za ka rika yin ta ne hankalinka yana jikinka kana kimtse sai hankalinka yana jikinka ne za ka iya auna irin wani irin lokaci na ɗauka a sujada sai ya ƙoƙari in daidaita shi a zamana tsakanin sujada wani irin lokaci ne na shi a ruku'i sai in daidaita shi a tsayuwa na bayan ruku'i an fahimta ko na kenan dai haka malaka cewa abinda ake fa'idanta ma yi ukhadu min alhadis abu na farko wato abin da ya fi ya kasance da ruku'i da ɗagowa daga ruku'i da sujada da ɗaukowa daga sujada dukkan waɗannan abin da ya fi shi ne su kasance mutasawiyatul makadiri su kasance suna kusan daidai da daidai ba za ka iya samun kifkin ba amma dai ka auna a kwakwalwa ka kowane ya zamanto lokacin da ka ɗauka ya zamanto kamar haka nan an bayyanta ko kenan kar da masallaci ya tsawaita wani ya gajarta wani fa'ida ta biyu ya kasance tsayuwar da mutum zai yi na karatu da zamar da zai yi don tahiya na ƙarshe su kasance su suka fi tsawo akan sauran waɗancan wanda muka ambata na ruku'i da dagowa daga ruku'i da sujada da dagowa da zama dagowa daga sujada an gane kenan da tsayuwa da sujada na ƙarshe su yi waɗannan tsawo hadisi yana nuna haka abu na uku daga cikin abin da hadisin yake nunawa shine cewa sallah ta kasance ga baki ɗayanta ta kasance ma'ana mutanasiba ma'ana ta kasance ta yi daidai ta dace ta yi daidai ma'ana shashen ta zuwa ga shashe duka ya dace da shashe an gane abin da ke ni kenan tanasub kin a ce abu ya dace kenan ka auna ruku'inka da tsayunka baya ruku'i kuma ka auna shi da sujaranka da zaman ka na ɗankan sujara guda biyu to waɗannan abubuwan ana so sallah mutum ya daidaita ta he ta tsaru ta daidaitu ba ka yi ta wasa kai ka ke kai sujara sai ka kusa minti biyar amma ka ɗago sai ka yi shegon da biyu ko uku ta gaya abin ba tsari ba bai yi daidai saboda abu ne ya tsare ka yin za a yi sawo abu mai kayatarwa ko in ya zo kip kip ya ga abun ta kayatar wallahi to kuma wannan ya taimaka wajen ka yi a samu khushu'i kuma Allah ta'ala wato ya karbe ta wannan shine kololon dama abin da ake bukata ko to bin maganganun manzo sallallahu alaihi wasallam da koyi da da shi a cikin ita sallar wanda yake taimakawa kaga sallar ta yi ta amsu kuma ta yi daraja a wajen Allah da wani zai sallah ba ta da daraja a rahace warwasce a wajen ba ta da wani kima wani ka ta rubba musallin laisa lahu fi salatihi illa usruha au kama kalan sallallahu alaihi wasallam zai ta da yawa daga cikin masu sallah ba su da komai a cikin sallar sai an kasa ta kashi goma ladan sai a bashi kashi daya a barayi a rakayan baku kenan to amma wani kuma zai tsaya ya yi ta shi kenan sai ta yi daraja saboda mi ya yi ta akan ilimi ya yi ta akan koyi ga manzo sallallahu alaihi wasallam ta yi daraja sai ga ya samu ladanta cikakke Allah ya datar da mu da haka dai ana so sallar mana a yi kokari a yi ta kamar yadda annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yi ta kenan dan haka sallah ana bukata kenan ta kasance ta shashen ta zuwa shashe an samu dacewa kuma tsayuwa wanda mutum zai yi na karatu ya zamanto ya dace shi ma da zaman shi da ruku'in shi da sujaran shi su masu dace fa'ida ta hudu daga cikin wannan hadisi tabbatar da nutsuwa da daidaituwa idan an dago daga ruku'i haka na idan an dago daga sujara ko sun marfa a ra'asaka hatta ta'tadila qa'iman hatta ta'tadila jalisan kaga nan take ne sai an zo an zauna hadisi yana nuna haka ayi an nutsu mala ce wannan khilafan lil la'ibina fi salatihim sabani waɗanda suke wasa a cikin sallarsu mimman la yuqimuna aslabahum fi hadainin rukunai daga cikin waɗanda ba sa tsayi da gadon bayansa a cikin waɗannan rukuni guda biyu wane da wane ɗagowa daga ruku'i da tasowa daga sujara duk mutumin da baya ɗagowa daga ruku'i ya tsaya cak samai zai sujada wannan wasa ke da sallar shi wanda in ya zo sujada in ya ɗago baya zama tur ya sake koma shi mai wasa ne da sallah kuma yakan iya shiga cikin fawailun lil musallin wal yaz billah na'am a fa'ida ta biyar daga cikin waɗannan fa'idodi waɗansu sun raya cewa wai dagowa daga rukuni wannan ai rukuni ne ɗan ƙarami domin wai ba sunnata ba maimaita wani tasbihi a cikin shi kamar da ake yi a rukuni da sujada shi ka san komi wani ya yi magana kan shi to wasu suka ce dagowa daga rukui shi wannan rukuni dan karami ko daga ka dago je ka suka ce me yasa zama dan karami saboda a cikin shi babu wani tasbihin da aka ce a maimaita shi kamar a cikin sujada da rukui daga rukui an ce subhana rabbiyal azim wa bihamdi ala kalla kai so nawa so uku ko kuma kai wutiri ko kai biyar ko kai bakwai ko kai tara ko kai sha ɗaya ko kai sha uku sha biyar sha bakwai 19 haka ne bakin yadda kai an gani to a sujada ma haka su wani rabiyar a'ala wa bihamdi suka ce to su kaga su waɗannan saɓanin su kaga su an waɗi zikiri kuma ce a maimaita shi kaga wani ai zai tsawo suka ce to a rukuni ba waɗa haka ba da haka shi rukuni ne ɗan ƙararrami mala ce sai dai wannan kiyasi ne wanda yake lalacecce magana ce wanda take wato ba ta da wani nassin da yake karfafa ta ra'ayi ne kawai domin shi wannan wuri kamar da muka faɗa wuri ne wanda aka shar'anta wani zikiri na musamman mutum yayi idan ka ce sami Allahu liman hamida ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت وملء ما بعده وملء ما شئت بعدكم أحق ما قال العبد وكلنا لك العبد اللهم لا مانع لما أعطيت ولا موتي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد ينزو أن الإنس سبحان ربي الأعلى نسولون ودي هيا في كوسو بالكوسو شدة ta yi ce kawai saboda can an karara nan ba karara ba amma yana da tsawo da aka rukuni ne wanda za a tsaya a ga kenan a wannan a nutsu sosai a cikin shi na a sai hadisi na gaba alhadisu ya kare ba to sai babu da insha Allah kenan sai mu tsaya akan wannan hadisi muna fata abinda muka faɗa daidai Allah ta'ala ya ba mu ladan kuskure na'am to me ne fa'idar shi kamar yi bayyana don dalilin mutum ya bayyana to an kama a ce wani ɗan kuciya ne haka ya ɗan hutu wannan ba a ce wa mutum ya laifi amma a ce kullum kana tasbihi ana ji amma kana daukan hankalin wanda yake damanka ko hagunkinka wannan kuskure ne baya halitta kenan in dai halshenka ya motsa bakinka ya faɗa subhana rabbil ala subhana kai ka faɗa to ya wadatar ba sai ka jirba da wanda yake kusa da kai na'am kira wannan ka faɗa dai Allah ta'ala ba mu ladan kuskure da gafarta mana Allah subhanahu wataala ya datar da mu ne mana tawfiki wajen kula da karantar ita wannan sallah da kuma yin ta yanda Annabi sallallahu alaihi wasallama wato ya karantar da ita Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith aslih lana umurana kullaha ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله